بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar talatin ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na hamsin da tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida usiratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي يجيكن شي لغفرة لتاف اقتداء الصراط المستقيم ينا تتوناوا ne akan mas'ala ta ainihin aqidan musulmai dangane da alwala'u wal bara ibn taymiya yana kawo mana ka'idoji ne da ainihin hujjoji daga cikin alqur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ingantacciya da fassarar magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malaman musulunci dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da aƙida da tunani da tsarin rayuwa irin na kafirai ma'ana wajibi ne musulmi ya guje wa kwaikwayon kafirai sawa'un waɗannan kafirai zaryan maguzawa ne ko kuwa kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara babu shakka ibnu timiya ya kai matuƙa wajen tattake bayanai game da wannan matsala Allah ya saka mashi da alkhairi a darasin da muka yi a baya ya yi mana bayani wanda yake ta tattaunawa dangane da matsala ta ainihin idi biki na kafirai a inda muka ji bayani akan shi kan shi lafazin idi da yadda aka samo shi da bayanai akan wasu nau'o'i ko wasu misalai waɗanda suke na bukukuwan kafirai ne da dalilin da ya sa kafirai suka samu kansu a cikin irin wannan ɗimuwa bayan da suka biye ma ainihin duniya suka ba al'amari a hannun mata da bayani akan cewa musulmai ma suna samun kansu a cikin wannan rudani na kwaikwayon kafirai idan suka samu kansu ƙarƙashin mulki na shugabanni waɗanda suke ba sa aiki da ilimi da biye wa son zuciya da barin al'amari a hannun mata da sauran jahilan gari Allah ya tsare za mu tashi a inda ya ce faslun ga wata gaba a ayadul kuffari kasiratun mukhtalifa bukukuwan kafirai suna da yawa kuma suna nan daban-daban walaisa alal muslimi an yabhasa anha ba daidai bane ga musulmi ba aikin musulmi bane ya tsaya yana bincike akan Su wane ne da su wane bukukuwan kafirai yaushe ake yin su me yasa ake yin su me ye tarihin su me ye kasance wasu da gaske ragowa ne na addinan annabawan ko ko tsabaragen bid'a ce malam yace wannan ba aikin musulmi bane wala ya'rifuha ba aikin musulmi ne ya tsaya yana bincike sai ya san bayani akan kirsimeti ya san bayani akan Easter da Good Friday da fas januwari da ire-irensu wannan ba yake musulmi ba ne bal ya fihi abinda zai wadatar da musulmi an yi arifa fi ayi fi'ilin min al'af'ali au yaumin au makarin ya san a wane wuri ne ko a wane lokaci ko da yaushe ne ake yin wannan bikin anna sababa hadhal fi'ili au ta'azima hadhal makani au zaman min jihati mutum musulmi ya san cewa idan aiki ne wannan aikin idan wuri ne da ake girmamawa ko lokaci ne da suke bashi muhimmanci kawai abin da ya kamata musulmi ya sani shine ya san cewa wannan abin daga kafirai yake to wannan ya ishe shi ya kyamaci abin walau lam ya'rif anna sababahu min jihatihim ko da bai san menene sababin wannan girmamawa da suke ma wannan lokaci ko wuri ko yanayi ba فيكفيه أن يعلم أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام sanin cewa kafirai ne suke yi wannan ya ishe shi hujja ya san wannan abun bayi da mashiga a cikin addinin musulunci fa innahu domin yadda abin yake idza lam yakul lahu aslun idan ya zama wannan ibada da kafirai suke yi ta biki ba ta da wani asali a cikin addini fa imma an yakuna qad ahdathahu ba'dun nas min tilqa'i nafsi ko dai ya zama wani ne daga cikin jagororin su na kafirai ya kirkiro wannan addinin ya tirsasa musu akai har suka bi shi aw yakuna ma'khuzan anhum ko ya zama dama daga gurin su aka kwafo fa aqallu ahwalihi mafi karancin halin wani biki da kafirai suke yi wanda musulmi suka kwaikwaya wanda babu asali a cikin addinin Allah game da tabbacin sa mafi karancin munin sa an yakuna min albidai mafi karanci kenan a ce bid'a ne duk wani biki da za a yi na taro ko na jana'iza ko yanayin bikin aure ko suna ko yanayin bikin taron shekara ko wani taro na addini wanda musulmai za su zo suna yi a bincika gaba ɗaya a cikin addinin Allah babu wani asali game da shi sai dai ana ganin yayi kama da na kafirai ko malam yace mafi karancin hukuncin sa shine bid'a ina fata muna gano wannan jama'a wa nahnu nunabbihu ala ma ra'ayna kaseeran minan nasi qad waqahu fi malam ibn taymiya yace to yanzu anan zan fadakar akan wasu daga cikin misalai na ire-iren waɗannan bukukuwa wanda asalinsu na kafirai ne suka taho ga musulmai kuma yanzu musulmai suna yin su zai bada kwatance akai yana faɗan abin da a zamanin shi kenan ake za mu ji wasu har yanzu ana yin su wasu kuma sun ƙaru ma'ana yanzu ya ba mu ƙa'ida amma duk wani biki da mutane suke da sunan taron shekara ko mako ko bikin da ya shafi tunawa da wani abu ko maimai ɗin bikin shekara na anniversary na rasuwa ko wata hadisa ko na wani ainihin yanayi ko yancin ƙasa ko menene ce to a duba yana da asali altafin Allah in ba yi da shi ko to wannan kadai ya isa da bid'a ne idan ku aka samu hauhawan dalilai akan cewa lalle na kafirai ne to da gwargwadon munin shi a cikin addinin kafirai kamar da zamu zo mu ji gwargwadon munin shi a cikin addinin musulmai ma'ana kamar christmas dama addinin kafar ma bid'a ce za mu zo mu ji a addinin kirista ma bid'a ne an dade ana ta rigingimu akan shi bai fi shekara 300 zuwa 400 baya ba an yi rigingimu da tashin tashina da zanga zanga a Ingila tsakankanin masu so ayi da wanda ba su so ayi a lokacin da aka yi wani sarki a Ingila baya so ayi waɗannan bidiyoyi ya hana mutane suka dinga zanga zanga har sai da aka cire shi wannan an yi shi a ainihin shekarun 1618 zuwa wani abu makamancin haka har zuwa 1640 ana ta wannan rigima wajen shekara 30 da wani abu har sai da ka cire wannan sarki na Ingila to kaga addinin Kirista ma akwai matsala sannan game da shi kanshi tauqid din lokacin har yanzu a duniya akwai tauqid kala hudu game da lokacin Christmas wasu su yi 25 December kamar yadda aka sani wasu sai 7 January sai bayan an gama da kamar mako biyu kenan sannan suke yi a nasu lissafin masu aiki da kalandar Julia kenan waɗannan kuma masu aiki da kalandar ainihin Gregory wasu kuma sai cikin watan march suke yi wata na uku kenan a kalandar ko wasu sai watan mayu haka dai wasu sai september akwai kuma waɗanda kwata-kwata ba sa yi sun ce bid'a ne su ne yan izala cikin kirista kenan waɗannan ko ba sa yi gaba ɗaya ina fata mun gane wannan to kaga kamar da muka karanta a baya duk wata ibada wadda take allake da lokaci a ka'idar maqasid na shari'a idan aka ce kayi ta za kuma a gaya maka yadda za ka gane lokacin ta keke da keke bai yiwuwa a ce ka yi sallah azhar a ce ka yi juma'a a ce ka yi idi a ce ka yi ramadan a ce ka yi arafa sai kuma allah ya baka kai ne za ka yi ƙoƙari ka yi dikake ka gano lokacin allah ya ba da ƙa'idojin da za a gane duka waɗannan lissafe-lissafen yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj na fata mun gane wannan duk wata ibada sawa'un ta yau da kullun ce kamar salloli akwai da ake gane lokacinsu haka ta mako kamar juma'a haka ta shekara kamar azumi din na ramadana kamar aikin hajji duka shari'a ta kawo su kuma ta kawo yadda za a gane lokacinsu don haka ce kai sallar juma'a yaushe ne juma'a sai shari'a ta ce oho duk sanda ka ga dama kai ko kuma ka je ka yi bincike abinda ka ga ka natsa da shi shine juma'a ka kaga ibada bata tabbata ba kenan domin idan yanzu yau din nan asabar kace bari nayi sallar juma'a an juma da rana kana sane sai nan da kwana bakwai ya kamata a yi amma kayi ne da sunan kayi in advance ko bata yi ba ko ka tashi yanzu kayi azhar bata yi ba sai lokacin ta yayi to wanda ya san lokacin ta ma yayi da niyyar sai na lokaci kaza bata yi ba ina kuma ga wanda bai san lokacin ba fa bil ahra ya zama nashi bai ba to da addinin musulunci ya sanya waɗannan bukukuwa su zama ibadoji to da ya sanya a san lokacin keke da keke ma'ana ka ɗauki misali da addinin musulunci ya ɗauki maulidi a matsayin ibada to da ya sanya a san lokacin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam keke da keke kamar yadda ai kabiyar yanka annabi Isma'ila da aka yi niyyayi wanda ya zama shine asalin layya da aikin haji ko wa fadainahu bi dhabhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin ko ba shine asalin ba ai ya riga yi qadiya haihu manzo Allah da shekara daruruwa amma Allah ya taskace ilimin ba manta shi ba ko mun fahimta sai da aka yi qadiya annabi Isma'il da shekara daruruwa ta yawa sannan aka zo qadiya haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wancan da ya dade da yake shari'a Allah ta yi nufin tabbashi a matsayin wata sha'ira ta addini Allah bai batar da lokacin ba Allah ya tabbatar da lokacin ana zuwa ana ibada a lokacin da wurin amma na haihuwar manzo Allah fa Allah bai sashi a matsayin ibada ba don haka bai tabbatar da shi ba bai sa an rike ba haka na haihuwa annabi Isa in fact na annabi Isa ma kam abin mamaki shine ita kanta kalanda ai san da aka haifa annabi Isa babu ita kalandar Grigori din tunda kalandar Grigori an fara aiki da ita ne a 1582 1582 da muke yanzu 2016 ko kamar shekara 500 da wani abu kenan aka fara aiki da ita da ba ita bace ake aiki da ita wannan Grigori da ake cewa wani sarki ne wanda shine ya ainihin wato kafa kwamiti suka yi review din kalanda suka gyara ta aka yi adopting ɗinta kasashe da dama sun yi resisting alashin turawa kafin sai adoptin ɗinta ba a gama adoptin ɗinta a duniya ba sai a farkon 17 abin nan 1700 ma'ana 18th century kenan sannan aka ta zama wato universally universal abin nan recognized universally recognized calendar to kaga abin da sai da aka haifa annabi isa da dubban shekaru sannan aka zo aka yanke shi bai yiwa ya zama shine lissafin da za a gana haihuwa annabi isa da kuma lokacin da aka kashi aka aka ni da kashe shi ko wani abu makamanci haka wallahu ta'ala alam almuhim dai ibn taymiya zai kawo mana misalai ne yanzu na abubuwan da da kafare suke yin su ana nan ana nan saboda zamantakekeniya da yayi magana akan rashin halaccin cakuɗeɗeniya da arna a unguwanni da garuruwa da wuraren hidimomi da musulmai suka yi wasa da waɗannan ƙa'idojin suka cakuɗe da arna suka yarda da arna suka bi al'adun arna suka yi magana da harshen arna suka koyi irin ilmomin arna kafin su an kara kawai suka zama ɗabi'a su irin ta arna irin yadda muke yanzu abu da dama har sai a manta me asalin shi suwaye suka fara kawo shi me yasa ma ake yin shi ran da wani ya tashi ya ce kaza babu kyau kaza asalin shi na arna ne jama'a koyi da arna ne sai a yi ta mamaki a ji cewa ya kawo bakon abu wanda ba taɓa ji ba kamar yadda galibin abubuwan da suke faruwa a cikin rayuwar waɗannan na al'adu da tsarin rayuwa da tarbiyya da manhaji da irin tunanin da ke kwakwalenmu suna da irin wannan origin ɗin Allah ya tsare mu malam ya ce famin zalika alhamisul haƙir daga cikinsu akwai wannan wulaƙantacciyar alhamis ita ce jajibarin good friday kamar yadda muka yi bayani ana gobe good friday allazi fi akhir sawmihim wanda shine ƙarshen kwanakin azumin su guda arba'in fa innahu yawmu idil ma'ida suna cewa wai shine ranan bikin idil ma'ida ran da Allah ya saka musu da ma'idan nan da suka yi addu'a cewa Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i wannan addu'a da suka yi da Allah ya musu ainihin wato abin nan kashedi akai suka kiji to wai ranan wannan alhamis din ne suke celebrating anniversary na saukar wannan abu fi ma yaz'umuna kamar yadda suke riyawa wa yusammunahu idul isha suna ce da shi idul isha wato na cin abincin dare suna yin dina ta musamman a waɗannan ranaku wa huwa al-usbu'u alladhi yakunu fihi min al-ahadi ila al-ahadi shine makon da suke yin biki daga lahadi zuwa wata lahadi wa huwa iduhumul akbar wannan shine idin sa mafi girma fa jami'u ma yuhdisuhu al-insanu fihi min al-munkarat gabaki daya abinda dan adam ke yi a tsakankanin wannan mako makon da ake yin good friday da easter monday da duk waɗannan bukukuwan da ake yi gaba ɗayansu ababen kyama ne in ji malam ibnu taymiya faminhu daga cikin abubuwan kyama da ake a wannan lokacin khurujin nisa mata su fito gari su fito fili ai ta ganin su babu tsari irin yadda ake dinnan yanzu wa tabkhirul qubur da daukan tarare aka ce bakhur shine tarare irin na hayaki wanda ake sakawa na itace a sa a cikin garwashi ko bona ya tada hayaki mai kanshi duk in ka ji ya ce bakhur shi yake nufi to ana ɗaukan irin wannan turare a tafi makabarta a dinga sawa kaburbura har yanzu suna yin wannan ma'ana za a tafi ana tafiya a slow a slow motion ana yin waƙoƙi na jana'iza ko na ta'abini na tunawa da mamatan sai a je kabari kabari ana aje wannan turare ana sa musu kanshi wa wada ithiyabi ala satahi da sanya kyallaye a jikin gine-gine irin wannan abin da ya dariƙa suke mammannawa in za a yi maulidi kun gane irin su waɗannan a samu igiya a jera haka kan layi duk a mamanna mata wasu kyallaye kala-kala ta ji asalin shi wa kitabatul warqi wa ilsaqiha bil abwabi da rubuta takaddu a samu takaddu bana da sauransu a rubuta in Jesus name in wane ne quotation zai iya daban-daban sai a mamanna a wurare duk wannan ba ana yin shi bane in ana bukukuwa ko ana abubuwa duka wannan kaji asalin shi wani an wance kaza kaza wani wani we celebrate wani wani you are welcome home kaza kaza duk sai abu sai a mamman nasu a wurare shine wadanda yake abin da yake ishara wattikhadhihi mawsiman da kuma daukan wannan lokacin ya zama wani shekara wato ya zama mausimi lokaci anniversary na libai'il bakhuri wa shira'ihi ya zama akwai wata kasuwa ta musamman ta sai da turare a wannan lokacin ma'ana kasuwar jajibari ke irin ta wannan bukukuwan ya zama musamman ana zuwa a tare a wurin a kawo nau'o'in turare a yi kamar wani baje kori na sai da turare turaren wuta wa kazalika shara'il bakhuri fi zalika alwaqt daga cikin munkaran kuma har ila yau mutum ya sai turaren wuta na musamman a lokacin Easter ko Good Friday ko Christmas ko January ko Maulidi idza idza tukhidha waqtan lilbai saboda an maida lokacin na musamman lokacin sai da turare ne irin wannan na turaren wuta wa ruqayil bukhuri mutlaqan yace da kuma yin addu'a ko ruqya ta hanyar turare mutlaqan wannan ba sai lokacin ba ko da yaushe maida salan addu'a da salan yin ainihin wato abin nan ruqya a ce sai an zuba turare na wuta a cikin bona ko a cikin kasko an yi wa mutum turare da sunan magani ya ce wannan mutulakan yana daga cikin al'adun kafirai ina fata yan uwa su koma su karanta littafin asarimul battar fi tasaddi li saharatil ashrar ko kuma wanda ba zai iya samun wannan ba ya koma ya saurari kasusuwan da mala albani marigaye Allah ya gafarta mishi akan wannan karatun wannan na daga cikin alamun da ake gane mutum boka ne shine aiki da tarare tarara mutane a dinga kifa su ana ba su tarare na daga cikin alamun bukanci zaka sai masu rukuya sun yi hankali kun dai ji karatun cewa mene wa ruqayi fa inna ruqayal bakhuri haka ne ko wa ruqayal bakhuri mutlaqan fi zalika alwaqti aw fi ghairi da yin tarare na magani a wannan lokaci ko a wannan lokaci daban aw qasd shara'ir bakhuril murakka murakki da kuma nufatan siyan turaren wuta wanda yake ake aiki da shi don magani fa inna rukal bakhuri wattikhadhihi qurbanan huwa dinun nasara was-sabiina amfani da turare turaren wuta wajen yin magani da kuma ɗauka cewa amfani da turaren wuta ibada ce to wannan na daga cikin asalin addinin Kirista da addinin masu bautan mala'iku wa innamal bakhur tibun shi turare na wuta turare ne yatatayyabu bi dukhanihi ana iya yin turare da hayakin sa kama yatayyab bi sa'ir tib kamar yadda ake yin turare da sauran turare na ruwa min al-miski kaman al-miski wa ghairihi da waninsa mimma lahu ajza'ul bukhariya wa illa tafat wanda suke da ainihin suma wato composition na kanshi ko da kanshi ne wanda yake mild mai sauki ba ba wanda yake tashi sosai ba ma'ana ba wai an fana an an ce ne babu kyau amfani da turaren wuta ba amare da mutane da yan gayu da kowa za su yi amfani da turaren wuta don sanyaya wuri da sa mishi kanshi a masallatai ko a ɗakuna ko a wuraren da mutane suke rayuwa ko cikin ababen hawansu wannan ya halasta amma ɗauka cewa turaren wuta yana da wani abu na magani ko wani abu na kusanci zuwa ga Allah ko wani abu da za a je a sanya a kabari da tunanin cewa an girmama wanda ke cikin kabarin ko wanda suke da alaka da wannan su ne mala yake cewa asalinsu kwaikwayo ne da kirista ina fata mun gane wannan aulahu ra'iha mahba ko ya zama yana da kanshi mai daɗi wa yustahabbu tabakhuru haisu yustahabbu tatayyub kai mustahabbi ne ma a yi turaren wuta duk inda yake mustahabbi a yi turare na ruwa kamar alal misali mustahabbi ne a sa makaya sutura turare ranar juma'a ko to babu laifin baka samu na ruwa ba ko na feshi ko dan goma ko dan duwala ko ka samu turaren wuta ka sa rigarka kanshin ya shiga jiki babu laifi ina fata mun fahimci wannan haka yana daga cikin sunna sanya wa masallatai turare mun an karanta a cikin littafin asayul bukhari ko to babu laifi haka a zo a sanya sticks ko waɗannan turaren wuta irin na yan maiduguri a masallaci don yayi ƙanshi musamman ranar juma'a mun karanta a cikin littafin zadul ma'ad da safa ranar juma'a zamanin sayyidina umar akwai wanda ma aikin shi kenan a yan kwamitin masallacin da safa ranar juma'a sai a zo cikin masallacin juma'a a dirrufa ko ina a sanya turaren wuta a bashi mintuna ya baza ko ina a masallacin don yayi ƙanshi kafin mutane su saba shiga su fara shiga wannan daidai ne jama'a babu laifi abinda ake jiya mutum shine ya maye shi addini cewa turaren yana da wata falala ta musamman wani addini ne wani kusanci ne ga Allah wannan babu kyau saboda me saboda koyi ne da ainihin Kirista wa kadhalika ikhtisasuhu bi tabkhi ruzdin bi laban hakanan daga cikin munkaran abubuwan da ake ranan Easter ko ranan Maulidi ko ranan Good Friday ko ranar kirsimeti keɓance wannan ranar ta hanyar dafa ruzzin arruz kamar da al'imamul wannan ya faɗa mai asiha al'imamul jauhari ya ce lokacin fil'urz al'urzu shinkafa kenan ko to akan ce ruzzun akan kuma ce urzun urzun a yi mara'un ɗauri ana cewa kuma urzun a yi mara'un damma kuma akan ce ruzzun shine wannan kenan akan kuma ce runzun a sanya wata nunun mai ɗauri a ce runzun duka waɗannan malam al'imamu mai asiha da shi da ibnu kutaiba a cikin tafin adabul katib suka ce lahajat ne game da kalmar ainihin al'urz shinkafa kenan to a dafa shinkafa ta musamman da nono a sanya nono wajen dafa ta au basisa ko kuma ainihin basisa shine duk abin da za a samu gari a sanya mishi ruwa kaman kaman ayi dambu ko ayi kuskus ko burabusko ko kwado duk waɗannan ana ce musu basisa a larabci ma'ana duk wani abu da zai zama an cakuɗa wani gari da wani ruwa sawa'un fulawa ne ko garin masara ne ko garin alkama ne ko garin shinkafa ne ko garin kwaki ne in dai abu gari ne na ainihin abinci aka sa mishi ruwa aka cakuɗa shi ya zama abinci to suna ce mishi basisa haka ainihin wato malam mai al-misbahul munir ya fassara a cikin littafin shi shine al-imamul al-fayyumi kenan a cikin littafin shi da al-imamu ainihin fairuzu abadi a cikin tajul arus bi sharhi jawahirul qamus haka suka fasara ma'anar basisa to a ce an yi wani abinci na musamman kamar yanzu mu ce fried rice shi ma basisa ne ko a ce couscous basisa ne shi ma ko irin wannan abubuwan da yake yanzu ga suna abinci iri-iri ana kawo su da kasashen larabawa da turkiya da china mutane ne sun koyo abinci salo daban-daban sun karanta a littafai sai a zo sai a yi wani abinci na musamman da nufin girmama wannan ranar to wannan ma babu kyau jama'a ina ba ta mun gane wannan au adasin ko kuma ainihin adas shine kamar me yake ce mata da Hausa wannan kankana ko kankana ko wani kayan ruwa ko makamantansu waɗanda za a za a yayyanka su ko a gyaggyara su a yi juice ɗinsu ko a ci su haka nan au sabaghin ko sabag shine coloring a yi ma abinci kala a sa wa abinci kala na musamman kamar yadda ake yin cake ko ake yin shinkafa a sa mata wani coloring zai canza mata kala ko a ƙara mata wani armashi ko a sa mata wani flavor ko makamancin haka duk wannan yana daga cikin abin nan au bibin ko a dafa kwai au makarin ko kuma a yi ainihin makar shine irin wannan awara da ake yi na nono irin nan ka je kasashen kwara za ka ga suna sai da shi awaran nono a cikin ruwa in ka je boda sa'adu ko cikin ilori za ga fulani suna sai da wani awara ba irin nan da ake yi na garin na waken soya ba nono ne ake ake suke sarrafa shi sai su bi su yayyanka shi kamar da kake ganin awara sai a tsoma shi a cikin ruwa ana sai da shi ake ce ma makar ina fata mun fahimci wannan to duk waɗannan aka yi su a matsayin abinci babu laifi a ci amma a yi yana kwatancen irin abinci na musamman ne da ake ranar sallah irin ta arna kamar yanzu mu sai mu ce a yi shinkafa ko tuwon shinkafa ko sinasir ko taliya ko farfesu irin yanayin dai abincin da aka san bisa ɗabi'a da al'adar mutane ana yin su ranar bukukuwa ko to yana mana kwatance ne irin abincin da a zamaninsu ake yi ranar bukukuwa duk da yake bukukuwan ba su tabbata addini ba wani hau zalika da ire-iren waɗannan fa amma likimaru bil amma caca kwai me ake ce mata da Hausa ya fashe ko caca kwai da ake yi ranar au bai'il baidi ko ka siyar da kwan liman yuqamiru bihi kai baka yin caca baka yin fashe amma kai ne zaka je ka siyo kwan zabuwa dozin dozin ko kwando kwando za ce kenan ko ƙwarya ƙwarya amin ka zo ka dafo shi ka zo ka aje a dandalin da ake wannan cacar kai ne ka tagi kenan ko kai ne host kai kake accommodating mutane waɗannan au shira'uhu min almuqamirina ko kuma ka siye shi daga masu yin cacar ka sai tukunya kenan bayan an gama an faffasa wanda ya tara da yawa suna sai da shi ana ce mai tukunya fa hukumuhu zahirun wannan hukunci sha bayyane ki dan dama shi caca a musulunci haramun ne to balantana kuma ya haɗu da ana yi ne yanzu dan wata al'ada ta musamman alhamdulillah a yanzu wannan abun tsoho al'ada ce an daɗe ma ba a ganinta amma da a garin nan na zariyan aka ce lokacin ƙwanzabuwa ya yi to samari sun shiga fitina kin har za ka ji ana labari a tudun wada akwai wani ƙwararre a waje kaza wanda ba a cin shin ana an ana fashi sai ya ci ƙwai ɗari a lokaci guda zai zo da ƙwanshi ƙwaya ɗaya sai ya fasa na mutane kamar guda ɗari ko sai ya ci duka anguwa malam sun baka san wannan al'ada bane na kana tambaya ba kuɗi ne da a garin nan dai musamman a garin nan namu na Zariya kamar shekaru ashirin baya wannan mugu al'ada ce da samari suke yin ta fashe duk inda ka bi samari za ga 'yan mata suna daho kwan zabuwa ana zuwa ana ajewa a tudun wada da sabon gari da muciya da gelle su ko ina akwai dababin da an sani wasu ma samarin yanzu ko alarmomi ne da malaman islamiyya duk sun tuba walillahi alhamd Allah gafarta mana gaba daya to wannan yana daga cikin abubuwan da ake wamin zalika har ila yau daga cikin munkaran da ake a ranar bukukuwan kafirai akwai ma yaf'aluhu al-akkaruna abinda manoma suke sune al-akkarun manoma min naktil bakari bin naqatil alham alhumr manoma waɗanda suke da gonaki suna da dabbobi da abubuwan su na kiwo da makamantansu sai su samu saniya sai a yi mata ɗigo a jikinta dabbara-dabbara haka da jan algaribi ko jan fenti duk abu jikinta a yi mata ɗige-ɗige ja-ja-ja wannan ma wani tambari ne na cewa ana buki a yi mata kamar da ake maɗan kashin kasuwa duk a shashafa mata a jiki haka a yi mata shafe da jan fenti ko jan abin nan abin kala au na shadari aidan ko abu bishiyoyi a musu fenti kun tuna irin fentin da ake bishiyoyi a sa musu tutar Najeriya ko tutar kaza ko kaza duk yana ciki jama'a aw jam'i anwa'in minan nabati wat tabarruk biha ko a je a ciro ganye kala daban-daban a hada su wuri guda a daka a sha ruwan ko a yi wanka dan neman tibarraki ranar da ake irin wannan ranar kaza ranar maulidi ko ranar sallar gani sai a je daji sai a samu wasu almajirai ko wasu 'yan 'yan tauri su je daji su tsinko ganye iri daban-daban duk abin da ya sauwaka sai a tsinko ganye kala ya faɗari sai a zo a dandaka a sa mushi ruwa a tace ruwan sai a dinga ba mutane suna sha suna ba da sadaka wannan hanyar da ana yin shi a ƙauyuka jama'a akwai ƙauyukan da hanyar suna irin waɗannan dabi'a na a nan garin rubutu eh akwai rubutu yanzu a a zamanance sai malaman ɗarika su kuma yin su mai da shi rubutu rubutun shekara za a yi rubutu a cika bokiti wani irin bokiti ma a cika duro kai da rubutu wani lokaci mata wadda kawai ake juyewa sai a dinga bi gida-gida mata jahilai ana ba su kofi-kofi suna sha suna ba da sadaka ana tara wa malamu Allah shi kyauta na'am a wani lamba kenan inda ya ce mene? filmatabu'ati anwa'u siyab ok jam'i anwa'u siyab kenan eh amma kuskure wattabaruk biha waliktisali bi ma'iha da yin wanka da ruwan ruwan wannan 'ya'yan itatuwa din da aka da aka ainihin wato tara wa min zalika ma qad yaf'aluhu an-nisa'u daga cikin irin wannan akwai abin da mata suke yi min akhadhi waraqiz zaituni na ciran ganyen bishiyar zaitun wal iktisali bi ma'ihi shi ma sai a dandaka sai a wanka da ruwa aw qasad al iktisali fi shay'in min dalika ko kuma su nufaci suna so su yi wanka da wani abu irin wannan fa inna asla dalika ma'ul ma'amudiyya duk asalin wannan an kwafo wannan ɗabi'a ne daga ruwan baptisma shine ma'ul ma'amudiyya kun tuna ya mana magana a baya akan ruwan baptisma wanda ake ajewa a coci ana wa mutane wankan tsarki daga zunubansu kamar yadda suke riyawa wannan zalika daga cikin abubuwan da ake yi na barna a ranakun hutun wato bukukuwan kafirai hutu ko bikin kafirai tarkul waza'if arratiba rashin yin zuwa wurin ayyukan da aka saba min sana'i bakanike da tela da kafinta da mai gini kowa sai ya hutu ranar kirsimeti ko ya hutu ranar maulidi ba zai fita aiki ba ko ranar good friday ba aiki ranar wattijarat haka dan kasuwa mai kayan shago ne mai awo ne mai kaza ne kowa sai ya rufe shagon shi aw hilaqil ilmi da majalisu na ilimi makarantu duk a ce an bada hutu ba za a yi hutu ba za a yi karatu ba ranar aw gairi zalika ko makamancin waɗannan wattikhadhihi yawma rahatin wa farahin da kuma ɗaukan cewa wannan ranar hutu ce kuma ranar murna walla'ibi fihi bil khairi da yin hawan sallah a hau doki a yi wasa da shi au gairiha ko wani abu wanda ba doki ba kamar mashin kenan yanzu a zamanance a wizo ko ala wajihin yukhalifu ma qablahu wa ma ba'dahu min al-ayyam ai zama a rayuwar da aka yi a wannan rana ta saba ma jiyar ranan ta kuma saba ma gobar ranan jama'a ku duba ku ga yadda gaba ɗaya muka manta asalin addinin mu waɗannan abubuwan duka ana yin su a garuruwan musulmi kuma ‘yan musulmi suke almisali da yanzu makarantu ko kaci ko kaso za a kulle su a ranar saboda gwamnati ta riga ta sawa wannan abin wai hutu ne za a kulle makarantu za a kulle bankuna kasuwanni masana'antu wuraren ayyuka ko ina kaje babu kowa yanzu lahadi gobe lahadi abin takaici a garin musulmai irin zariya ɗin nan ko wani gari makamancin haka sai ka nemi abin da za ka yi wani amfani da shi na gini ko gyaran mota ko na kwamfuta ko na kaza ba za ka samu ba kuma akwai musulmai masu sai da shi amma su ma ba sa fitarar lahadi galibi kanawa ne suka tseratar da kansu daga wannan bala'i ko su ma saboda sun iya kasuwanci ne ba wai don kishin addini ba ya kamata mu san wannan sun iya kasuwanci ne sun san za a nemi abin sai su fito su sai da kayansu wannan kara da muke wa arna jama'a ha'ina ranan sallah babba ko karama muna fita idi za ga arna a fakar waɗannan duka sun bude shagunansu sun ci gaba da kasuwancinsu a wurin ake yin idin amma suna kasuwancinsu sun fito da gajerun wandunansu ba sa yin wannan karasu amma mu wai muna yin wai wata kara ta banza sai ka fita titin nan gobe lahadi sai ka ɗauka ana doka ta bacin peak hour irin tsakanin 8 to 11 ko 1 o'clock za ka tara babu kowa duk wanda ka mishi magana kuma ko ka mishi waya ya banga shagon ka bude ba ce ayo ladi ne jama'a wannan bata ce wannan lalacewa ce ga musulmi jama'a girmama wata rana wadda kafirai suke girmamawa sannan muka mai da duk wani abu da za mu yi wai sai ranar shine abin da kullum muke magana anan muna korafi akai cewa a ina musulmai suka samu al'adar dole daurin aure sai ranar asabar wannan al'ada kafirai ce al'ada kafirai ce wannan shi sa alherin Allah ya kai ga malam Musa Mashawi imamin mu nana shi a kaida shi in ka kawo sanarwar daurin aure ya garan asabar ne ma baya sanarwa baya wannan mujamala shi sa galibi jama'a ranar asabar ɗin saboda ba mu da tsari sai ka ga abin ya zama mana da kunci musamman wanda suka ɗauki abin a matsayin mas'uliya wanda ya ɗauka din da ake ɗauran aure aka gaice shi sai ya je to duk ranar asabar fa ya shiga jidali saboda sai a gaice ka guda takwas kuma kowa ya ce biyu da rabi ko sha ɗaya sai ka rasa wanne za ka fara zuwa wanne za ka je ka ruga da gudu ka shiga cikin zaria anguwan iya ana gamawa ka sake ruguwa a guje a roba robanka kai ne gyalle su daga gyalle su ka kara harbawa samun sai ka tuna kuma akwai wani ashe a cikin gaskiya layout sai ka sake bugowa ba za ka samu duka ba sannan waye ya ce dama sai an yi gayya an yi gayya kowa ya ji labari waye ya ce haka wannan ma al'ada kafirai ce amma yanzu sun zama mana al'adu mata yanzu 'yan mata fa hassawa suke a musu coverage na musamman wajen ta ga bikinta da na wance wanne ya fi yawan taruwa wani wace irin ya ce me ya alaƙan taruwan mutanen da albarkar da ke cikin auren me alaƙata ba ta da wani alaƙa kawai alfahari ne a ce ai an kashe layi tun daga mil ɗaya da kwata har cikin abun nan gangaren da ake cewa can ƙarshen gada ɗin gangaren kwaɗi ba masaka tsinke inda za a yi fakin ma ba waje sai sai ta ji daɗi ta ji satisfaction cewa bikinta ya tara mutane haka annabi ya ce amma aikace annabi yi annabi ya ce tabbas a ɓoye neman aure a bayyana ɗaurin aure mai yadda ya aikata shine ma'ana bayyanawa ba yadda suke bayan su a inda muka sha bamban da kowa kenan mu mun ce za mu yi aiki da sunna ne irin yadda su annabi suka yi aiki da ita ba yadda mu muka fahimce ta ba da annabi ya ce a yi haka to da ya zo aure da ya shi fatima shin ya ce bari a aika wa dangin shi da suke makka ɗan madina suke suke suke makka ko bari ya aika musu su taho ai ita mahaifiyar shi amina kaka fatiman kenan tana da dangi a gari kaza su ma aika musu a tashi aliyu aliyu tashi wani kanin shi musamman ko dan uwan shi ya haura kumi ya tafi can garin sai a ce eh muna da wasu ƴan uwa ma a Taif waɗanda mun dade ba mu yi zumunci da su ba su ma bari a aika musu annabi yayi haka wa yake da sulani akan annabi ya haka jama'a ba wanda yake da shi kuma wannan fa ba ma zumunci bane mu san wannan nasi ƙara ya nuna me ake nufi da zumunci karanta hadisin wancan bawan Allah yana cikin radus salihina wanda ya tashi takanas ta Kano ba bashi babu wata tabi'a babu komai zai tafi ga dan uwan shi Allah ya ko mala'ika a surar dan adam ya tambaye shi ina zaka je gun dan uwana wane me zaka je yi ba suna za shi ko daurin aure ko gaisuwar jana'iza ko ta'aziyya ba abin da zai kai shi ce kawai zan je ne kawai mu gaisa da shi ce to Allah ya ce a gaya maka yana son ka kuma ya gafarta maka ba hadisi bane da ka zumunci shine ka tashi kawai ka je gun naka babu wani dalili daurin aure jana'iza bin bashi duk waɗannan dalilai ne ko kuma zaka wuce hanya ta biyo da kai shi ma dalili ne ma'ana kai mutumin Kano ne zaka je lakwaja kana da dan uwa a Zaria ka dade baka gan shi ba an zo za a wuce sai mota ta faci dalilin tsayawa ku kenan zaka ce ai ku ina da dan uwa a nan ƙasa cikin takalabakiyar nan barin gangara a can fly over sai ka gangara ka je gaishe shi dalili ne kawo ka babu dadin zumunci ba zumunci bane wannan a shar'ance duk da al'adar mu muna ganin shine zumunci in za a yi biki a taru duka dangi a taru shine zumunci duk wannan a shari'a irin ta annabi ba zumunci bane jama'a ina fata mun gane wannan da haka wanda ya ce annabi ya ce a bayyana ɗaurin aure haka ne abinda ake nufi a bayyana shine abinda annabi ya yi a samu shaidu shaidun nan kuma mutum biyu sun isa iya yawan mu dannan mun isa yanzu kawai mu ɗaura aure mu tashi mun ma yi yawa ba jana'iza ba ce ba yaƙi bane za a ce sai an samu runduna amma kaga an yi convoy daga katsina ustazai fa galibinsu alarmomi da malamai kowa ya saka sabuwar riga sallar shi a yau kwambai daga katsina za a je ina za a je fando gari me za a je yi wai daurin aure wai wani a cikinsu ne ya gauta zai aura sai an yi wannan gayyar ai na ka samu wannan kowa ya bar business din shi kowa ya bar makarantar shi ya bar abin da yake ya zo yana ɓata lokaci wannan ya zama mana wata al'ada da ta ta tsaya mana a wuya da mata ne kawai suke yanzu da in kuna da biki duk matan danginku haka za a je a ɗauko musu boss boss a cika da su a tafi su je in hatsari suka yi duk a yi mutuwar dangi an sha yin haka to yanzu har maza saboda rashin aikin yi ko kuma rashin ɗaukan aikin yin da suke yi da muhimmanci ana ɗauka abin da ba shi ne muhimmanci ba ba shi muhimmanci abin da ya sa muke kyamar waɗannan abubuwan saboda kareji origin ɗinsu al'adun kafirai ne da al'adun musulmai ne to da sai a ci gaba da babu laifi in matuƙar shari'a ba ta soke ta ba mu ko muna cewa al'adun musulmai na gaskiya su ne al'adun da sa'an nabu da sahabai ɗinnan suka yi a bincika auren fatima auren wance auren wance sayyidina umar ya yi aure ya auras sayyidina abubakar ya yi aure ya auras sa'idu ɗan jubair imamu malik imamu ahmad duk waɗannan sun aura sun auras ya suka yi yadda suka yi nan shi ne al'adar musulmai na fata mun gane wannan babu ko wanda yake da sultani akan cewa yadda ake yanzu ɗin nan shi ne al'adarsu to abin takaicin shi ne mu da ake cewa ustazai ko ƴan izala ko ƴan salafiya duka muna wannan karatukan kuma mun san su amma idan abin ya kawo kaina ko kanka ko kanmu ko sai ga mun jingina karatun gefe guda mu yi al'ada iyasar ranmu sannan sai mu ɗauka kuma ci gaba da usadanci shi sa abin baya albarka sai ka ji 'yan gari ma suna cewa fatin ustazai suna cewa waɗannan fa kaji ba ta abin da su wani masu ma'ana su ma da suke 'yan duniya sun ga aibi a cikin abin da mu muke tunda mu mun ce mu 'yan addini ne ba 'yan duniya ba ne kuna fahimta ko jama'a sai ga wani malami ko wani mai wa'azi ko wani babban mutum a cikin harkar addini zai aure ko zai aure da yashi a daidai lokacin kawai sai idan shi rufe duk wani abu da aka ce suna ne sai ce a ai ka san mata yanzu in ba a yi ba za a samu matsala wallahi mun riga mun yo gayya an dade ba a biki ba a gidan nan tunda wani ya aure ƴan uwan mu suna so su zo kaza kaza kaza alherin Allah ya kai ga baba shahada ku je ku ji bayani a gun shaida ke wannan abuwa ku tambayi malam Musa Kwara ga sunan su suka iya irin wannan jidalin jama'a dole sai an mutane keke da keke akan al'adun nan yanzu al'adun fita tsirara ba da tsiya da arziki yanzu ba an basu ba a garin nan kafin ka ga mace yan bahaushe babu hijabi ai sai ka bincika saboda ana kyarar su al'adu da dama da ake na jana'iza da alu suna suka tsaya ba an daina su ba yanzu za ku je jana'iza ga yan ɗarika kana ganin su da yan al'ada amma kowa ya san an zo adda juya kawai ake a kalli gabas ba wanda zai ce a wata adda irin ta gargajiya saboda ya san ba ta samu shiga ba wajen da ya waiwai ga ya ga masu gemu haka da da wanduna dagaggu to ya san cewa ba za ya al'ada ba wajen amma idan aka zo biki ya ya faɗa mana a baya cewa dama biki shargalle ne da shafi mata da masu ƙananan hankali ko kun tuna ya faɗi wannan mutanen da ba su da gogewa a rayuwa yace to sai kuma maza masu biye musu to yanzu sai muka zama duka masu biye mata da yara ne a wannan abu su dama mata da yara da zarar an ce ga wani biki na around the corner za ga suna ta murna suna tsalle lokacin cashewa ya kusa to waɗanda ake ɗan ganin resistance a gunsu su ne mazaje amma yanzu an wayi gari kowa zai biya ma shi ne da matar shi da ƙanwar shi da uwarsa su zai biya ma sai abin da suka ce a yi to wallahi jama'a sai mun yi tsayin daka akan hana ƴaƴanmu da matanmu da iyalanmu waɗannan mugayen al'adu din sun riga sun kai climax sun kai peak ba ka iya samun wasu dangi ko wasu al'umma wanda babu barbishin wannan abun a cikinsu a kowane gari na malame kashe na'am na'am na'am in ya gayyace ka ka amsa mishi waɗanne irin gayyata ne ake mutum alama na annabi sallallahu alaihi wasallam yake amsawa tana nan dai a jika waɗanne ne waɗanne irin gayyata ne idan ka ba wannan abu ɗe idan ka da wani ɗan uwa ya gayyace ka zuwa abin da yake ma'asiya ne za ka je shi ne ya gayyace ka zuwa ga abin da babu alheri a ciki ba za ka je ba ashe wai da aka fa ajibu sai ya cika ƙa'idojin shari'a ɗaurin aure to wane iri ɗaurin auren kuma an samu sabai suna yin gayyata daurin aure ne wannan gayyata aslan tana nunawa zuwa ga cin abinci ne shine abin da yake cikin al'adar larabawa gayyata zuwa ga cin abinci ko wani zaman shawara ko yarjejeniya irin wanda suke yi muhalafa tsakankaninsu ko tattaunawa ko wani abu dai wanda a ma'arufi ba barna bane haka ko shi daurin auren idan ya zama abin da za a yi ma'arufi ne an sani babu barna abu lafi dan kaje ana maganan wanda kasancewa akwai barna ne a wajen wanda muka ji sahabbai ko sun je ma in suka ga barna kwana suke mun karanta cikin adabu zifaf sahabi abu ayyuba ne ko ya je gidan abdullahi dan umar ya ga ana biki ana barna ya juya ma'ana bayan har ya ansa da'awar sannan kuma daga baya yayi ya denouncing ya juya ya tafi abin shi inda amma inda za a je ina yanzu a cika gari akwai auren da an za a yi fa sai an cika garin fa gaba ɗaya fa kamar gari yanzu irin soba ko makarfi in aka tashi wani aure saboda ga yadda zai kaje garin zaka dauka ana zanga zanga ne a cika garin gaba daya sannan da yamma kuma mata su sake nasu jeren giya su kuma inda ka san yan shi'a suna zanga zanga duk irin wannan abun jama'a mugayen al'adu ne me yasa muke samun shock idan an ambace su cewa babu kyau saboda mun dade muna ganin ana yin su shine kawai Allah ya tsare mu na'am na'am yawwa ai kora na mai wannan magana idan ka zama wato ba kai zaka bayar ba kai ne zaka aura kuma da ƴan uwanta da ƴan uwanka ko makamanta haka sun fi ƙarfinka ka shiga cikin larura ai abinda dama ko malam da ya wannan karatun abinda ya ce ya ce za a gane ka ne ran da kai ke da sultanin aurar da ya wannan uwar da ka aura ran ta haifi ya bayan shekara takwas ko ashirin za ka mata aure a lokacin za a gane inda gaske kake a lokacin ne za a gane inda gaske kake yanzu kai ne authority kai za ka bayar ko sai ka sa ƙa'idojin da suka dace da shari'a kuma ka ce dole a yi iltizami da su amma in har aka zo lokacin kuma ka ce a'a har yanzu galabanan nisa'u to fala khaira fika ya nuna cewa abinda kake faɗa kawai ƙaunin ne bila amali amma za a ba ƴan uwa uzuri game da sanda za su yi aure kuma har wannan uzurin fa yana da limitation domin a yanzu ƴaƴan ahlus sunna suna nan da sun zama ƴan mata me yasa ba za ka aure ƴar irin ka ba eh me yasa ba za ka aure ƴar mutumin da yake irin ka ne tunanin ku ɗaya ba dan me za ka je ka aure ƴar wani in shekaru 20 30 baya za a ce ai ahlus sunna masu irin wannan tunanin ba su riga sun haifi 'ya'yan da za su iya ba junansu ba to kaga akwai wannan uzurin amma yanzu da inda ka je akwai dattawa ahlus sunna kamar yadda akwai matasa ba kamar shekaru talatin baya bane da duk matasa ne malaman nan da suke matasa da masu zuwa wa'azin nan shekaru talatin da yan agajin yanzu duka dattawa ne suna da 'ya'ya suna da jikoki to su baka a ciki mana ina ba ta mun fahimci wannan jama'a Allah da shi kyauta na barisa na'am eh na'am na'am wadda kuma cikin wadda muke kiranin suna ɗin akwai masu irin wa'in da hmm kenan ya zama wajibi ne akan wajibin mu koma mu rinka buɗe makarantu irin namu wajibi ne wannan irin tunanin mu ta dace wajibi ne kuma muna ta'allake ma waɗannan masu irin wannan matakiyan ma'ana ban samu aiki ba ban samu aiki ba duk inda kuka haɗa kai ku ku masu yanci za ku iya samun ko da shago ko dole ku fara haka ainihin mutanen da suke fara gaskiya ne wannan kuma za ka za ka kula da jin guda ɗaya da shan kwana biyu suna ta zirga-zirga har a waye gari sun mallaki fili sun buɗe su gini su zama sun samu tsakani da Allah muna kokarin ne wai sai mun samu aiki ne dangane da makarantu kun ga muna alhamdulillah makarantar albani science ba ta recognizing duk wani hutu wanda yake na kafirai ne ba ta recognizing din shi ba ma observing duk wani hutu da ake yi na kafirai ne kuma mun bincika a hukumance cewa wanda ma gwamnati take cewa dole kawai shine children's day ga yara shine kawai take tsammanin dole ko shi ba ma yi
da haka kuna da yancin a matsayin ku na musulmai ahlus sunna salafiyya yan izala a duk inda kuke ku haɗu ku buɗe makaranta da ta sabi muku purpose ɗin ku na farko dai dama makarantun tun wajen karatu wannan makarantu na gwamnati ba sa iya biyan bukatun abin da muke so a yi musu koya syllabus ɗin da curriculum ɗin ba a yi designing ɗin shi don yi tarbiyyar ƴaƴaye irin yadda mu ahlus sunna muke so a yi musu taso ba san ba a yi ba dan kaga dai babu provision na su hada ce alqur'ani ko izu biwabu ba provision na su iya sallah irin ta annabi ba provision na su iya hadisi sai su iya aqida su iya larabci su san tarihin musulunci su iya azkar duka wannan babu shi a ciki sannan bokon ma na gargajiya ne bokon shi kanshi na gargajiya ne ba mai kyan bane yanzu ba kwa ganin jama'a waɗannan makarantu na na gwamnati sun zama me ake ce musu tayani gantali in ma banda yanzu da ake ba su abinci shine ma yara suke zuwa saboda kwaɗayin ba wai don karatun da kuma yanzu babu karatun ai wannan abinci da ake ba su shine yake jan ra'ayinsu suke zuwa suke cika makarantun da haka kamar yadda barista ya kawo wannan challenge ne ga al'umman musulmai a ko'ina suke su tashi su yi ilimi ilimi na gaske sannan su buɗe makarantu wanda za su biya musu bukatunsu da bukatun 'ya'yansu makarantu da su koyar da ilmomin musulunci bisa tsarin da ya kamata a koyar da su tare da ilmomin boko din nan don ƴaƴayenmu su taso da ainihin wato fuffuke guda biyu a nan garin zaria alhamdulillah galibi a nan muna da ire-iren waɗannan makarantu irin albani science nan namu kenan irin akwai makaranta a cikin garin zaria ansaru ake ce mata ko irin su umraps da ire-iren suna nan birjik haka wasu ma 'yan ƙanana ne zaka ga shagon mota ne da zaure haka ake yi ma'ana a dai wani kokari ka a zauna kawai ana jira babu abin da ya samu ka jira Allah ya samu dace sai malam yake cewa wadabitu qa'ida ita ce annahu la yuhdathu fihi amran aslan ba a halasta wa mutum ya kirkiro wani abu ba a cikin wannan rana daga cikin ranakun bikin Kirista bal yaj'alu yuj'alu yawman kasa'iril ayyam ana so ne ya kasance rana kamar kowace rana gama gari fa inna qad qaddamna anan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ibnu taymiya yace dan kuwa mun gabatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu nahahum an liyawmaini allazaini kana lahum yal'abuna fihi ma fil jahiliya manzon Allah ya hana musulmai a kasar Madina yin musharaka yin tarayya da kafirai game da waɗannan ranaku guda biyu waɗanda aka kasance a jahiliya ana yin wasanni a cikinsu wa annahu sallallahu alaihi wasallama naha anil zabhi kuma manzon Allah ya hana yanka bil makani a wani waje idza kana al mushrikuna ya'iduna yu'ayyiduna fi idan mushrikai sun kasance suna yin idi a wurin wa min zalika daga cikin abin da ake yi muna na ranar bikin kafirai ma yaf'aluhu kathirun minan nasi fi asna'i shita abinda da dama daga cikin mutane suke yi a lokacin hunturu fi asna'i kanuni lil awwal a cikin watan disamba shine kanun al awwal shine sunan shi a kalandar juliya mun yi wannan karatun a bayan kuntuna kanunul awwal kanunul thani shabbat wane ne wane ne to wannan kanunul awwal shine watan disamba a cikin lissafin kalandar juliya li awwali arba'in wa ishirina khalat minhu idan aka ce yau ashirin da hudu ga watan disamba shine eve of christmas kenan ko jajibarin kirsimeti daga rana ake fara wani biki na musamman wa yaz'umuna annahu milad isa alaihi salam wai mutane suna riya suna zato suna fada cewa wai wannan rana wai ita ce wai rana haihuwa annabi isa wannan tsabaragen ƙarya ce da shaidar musulmai da kafaran duniya gaba ɗaya duk wani wanda ya san abin da ake cewa tarihi ko anthropology ko religious studies ko philosophy ko tarihin addinai ko me ya san wannan magana dama ƙarya ce babu wanda ya san ran da aka haifa annabi isa Allah bai taskace wannan ba kuma wannan kamar da muka faɗa ɗazu kalanda fa an fara aiki da ita ne a 1582 yanzu kamar shekara 500 da wani abu yayin da haihuwa annabi isa ko ta gabaci haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da samar shekara 600 kaga kenan kamar ka ce shekaru 2000 da wani abu daga yanzu din nan don haka ƙarya ce tsabaraginta wanda ke neman ƙarin bayani akan wannan wajibi ne kuma ya karanta littafin ibnu taimiyya ɗin nan shine aljawabu sahih liman baddala dinal masai da ɗan uwan shi shine ar-risala al-qubrusiyya ibnu taimiyya yayi bayanai dalla dalla game da a cikin aljawabu sahih tun farko game da kasancewar addinin kirista da suke cewa ba su yadda da muhammadu alaihi salatu wasalam a matsayin manzon Allah ba ibn taymiya ya tabbatar da ƙarya suke a cikin addinin kirista akwai hujjoji game da haka ya kawo hujjoji daga alqur'ani kuma har ila yau dan tabbatar da abin da ke cikin waɗancan littafan nasu musaddiqan lima bayna yadayhi kenan ya tabbatar da a tarihance akwai bayanai da aka gada daga fastoci da manyan fada-fada game da tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da ya tabbatar da wannan sai kuma ya ce to ai addinin ma da kuke yadda kuke shi aka din ma ba ma daidai bane shine dinga bin daki daki gabobin addinin yana kwankwatsar su shi sa ahlus sunna waɗanda suke karatu jama'a ba sa jin mamaki wai dan Ahmad Didari ya zo yana ma kristoci raddi ka san mutane suna rudewa irin kamar ba a taba jin wannan abun ba karatun da Ibn Taymiya da Ibn Qayyim suka yi akan kristoci Ahmad Didari bai sai yi shi ba Allah ya gafarta musu gaba da wallahi bai isa ba amma saboda ba a yi karatun da ya kamata a yi ba sai abin ya zama wani garibi wani abin mamaki wani abin celebrating of course malami ne ya yi aiki ma addini wajen ƙoƙarin bayyana ƙarar kiristoci Allah ya gafarta mishi amma bil muqarana ila ma qama bihi ulaika fa huwa laysa bi shay'in in ka dauki littafin ibn taymiya na wannan al jawab sahih liman badala din al masih da risatul qubrusiyya da kuma littafin ibn al qayyim hidayatul hayara shiryar da waɗanda suke ruɗaɗɗu masu bin addinin ruɗani kiristoci babu wata ƙabiya da ta saura wadda ba su tattake ta ba a kai ina fata mun gane wannan jama'a da haka duk mutumin da yake ɗan makaranta ko ɗalibi wajibi ne a kan shi ya koma ya karanta wannan littafin kamar yadda muka faɗa a nan muka nana ta jama'a littafan irin su ibnu taymiya irin su ibnu qayyim irin su malam albani irin su abdurrahman al-muallimi irin su ahmad shakir irin su al-imam az-zahabi muhaqqiqan malamai din nan ko ba ka siya littafin saka aji sai dai in kai asararre ne in dai kana son ka ci moriyar ilimi kuma kai ɗalibi ne idan ka sai irin wannan littafin to za ka je ka karanta shi ne gaba ɗaya ba wai kai da safuhi ba ba skimin ake ba kamar ka sai kaza ne gashashiya sai ka je kawai ka aje ta a ɗakin ka kana ta tutiya ai ina da kaza gashashiya ina da in ka fito ka ce ina da kaza gashashiya bayan mako ɗaya mai za ta zama rababbiya ba ka bane to haka mutane suke siya su danka siyar alamin nubala da'ifa majmu'ul fatawa da ya mutu ya ce ai ina da majmu'ul fatawa ina da siyar alamin nubala ai da naje umara shekarar ta gabata na siyo sabon bugun tamamul minna su bai karanta ba this is useless to me amfanin ka kenan har sai wani dan tatsitsin almajiri ya ji ya karanto sai kuma ka shiga cikin rudani sai an ce kuma yana cikin littafi kaza ai ina da shi tuntuni ko ba karanta ba akwai littafai da ake ajiyewa of course lil marja'iyya na reference sune irin qawamis irin ma'ajim irin littafai da suke kutubur rijal sai in zaka takhriji irin manya-manyan tafsirai waɗanda ake binciko su ne in zaka yi wa'azi akan wata mas'ala ko in kana tafsiri ka zo kan waɗannan ayoyin akwai littafai ire-iren waɗannan waɗanda ana siyan su ne a aje na kota kwana yadda ka san misali akwai kayanka da kake sakawa na yau da kullum akwai kuma wanda ka aje na musamman ne sai in za a yi wani biki na musamman ko akwai kuma wanda na gyaran kwata ne sai ran da za a yi sanitation kake saka su akwai na bacci ka kowanne akwai muhimmin su ko kuma waɗanda yau da kullum su kake sakawa so haka ya kamata ka fahimci yadda ake mu'amalanta da tafai jama'a shi sa ina ma ƴan uwa nasiha da ni kaina musamman waɗanda suke ɗaliban ilimi a wannan cibiyar cewa littafanan da suke kwance a sama mu suke jira wajibi ne mai explore ɗin mai ke cikinsu mai digesting abin da ke ciki da haka ne kawai za mu iya maintaining tempo ɗin makarantar nan da haka ne kawai wasiyar da mal albani ya shayi akan cewa in kana da 'ya'ya idan kana so gidanka ya ci gaba da rike sunan da ka taso da shi ko ka tabbata 'ya'yanka sun yi irin abin da kai kar ka kare musu idan kai dan kasuwa ne karka ce ayyanka su zauna a gida kawai ka je ka tara musu fan taba sama su gaba da kashewa in kai manomi ne karka ce ayyanka su zauna a gida ka je ka noma musu buhu dubu idan kai almajiri ne ko alaramma ne ko makaranci ne karka ce ayyanka su zauna kawai su ta albarka makaranta a su yi karatun su iya noman su iya kasuwancin in ba ka bar da duka mutu to shikenan sun wulakanta to haka makaranta take me yasa har yanzu ake jin labarin makaranta ibn timiya saboda ibn timiya ya tsaya ya horar da dalibai sun zama malamai ko da ya bar duniya abin da aka rasa kawai shine zatin shi amma duk abin da ake bukata na ilimi ibn qayyim yayi zahabi yayi ibn abdul hadi yayi wana wana yayi ga sunan burjik sai zama har yanzu a duniyar musulunci babu wata magana da zaka yi a cikin tafsiri ko hadisi ko ta ko fiqh ko aqida ko larabci ko meye a cikin addinin musulunci sai ya zama kana da bukata da ka mori ilimin makaranta ibn taymiya sawa'un ka dace da yan makaranta a manhajinsa da aqida su ko baka dace ba ko kai dan dariƙa ne sai ka ci more su ko kai dan bid'a ne sai ka ci more ilimin ɗaya daga cikin su ko dukan su saboda sun yi ilimi na gaskiya to idan muka zauna muku muka yi taqa'usi ko jama'a muka zama sai dai amani kawai burace-burace ai mu ne ɗaliban albani mu ne farkon 'yan izala mu ne 'yan salafiya da mu aka yi wa'azin ƙasa na farko a biyu duk wannan amani ce kai ne kai menene abin da kai na ci gaba da da'awa a taƙaice jama'a ibn taymiya ya tattauna wannan masail din a cikin littafin ainihin wato aljawabus sahih liman baddala dinal masai da kuma ɗaya littafin shine arsatul qubrsiya haka nan da ainihin ibn qayyim a littafin hidayatul hayara fi ajwatil yahud wan nasara wannan ga kofin shi ɗaya anan tare da ni hidayatul hayara fi ajwatil yahudi wan nasara wannan ɗaya ne kofi ne da ɗaya daga cikin ire-iren kofin da muke da su gashi shafi ne 200 da yan kai da 30 in ka zauna daga nan ba jibi ya kamata ka karanta shi kullun ka karanta shafi 100 ko 70 jama'a mu daina jin tsoro ba a gwarzo da tsoro ba a yin jarinta ko ta mai da tsoro Allah ya tsare mu mala yake cewa fa jami'u ma yuhdithu ma yuhdathu fihi huwa min al munkarat gaba daya abinda ake ranan 24 zuwa da 5 da 6 ga watan Disamba gaba ɗayan sa abin kyama ne mislu kamar iqadin niran kunna wuta fireworks da ake a dinga kunna wuta ana wurgawa da wurga me suna abin da yaran nan suke wurga knockout wa idafi ta'am da bayyanar da abinci a dinga yin abinci na musamman ai ta walima wastina'i shuma'in da kuma sanyawa abin nan candle wuta a jajjera kendira kamar da ake jira su a cikin coci a sa musu wuta a kukkunna su wa gairi zalika fa inna ittikhadha hadha al-milad aidan huwa dinun nasara daukan ranar kirsimeti ranar buki ko addinin kirista ne kuma abun bakin ciki duk inda ka kanta zaka ji an ce ko waɗanne al'umma a yanzu musulmai da ba musulmai ba amin kirista da wanda ba kirista ba ko suna celebrating din kirsimeti idan ka je lagos fatakot abba abuja nan nan kaduna duk inda ake da bariki ma'ana bariki ba na soja ba bariki na, duniyanci nake ne inda ake 'yan bariki ne za ka ga mutane ranar ashirin da biyar za a fito musulmai da arna a tafi park ko bakin ruwa ko wani ɗakin taro a ita shaidancin da ake da sunan wai tunawa da rana haihuwa na bisa bayan mako guda a sake zuwa a yi kuma ranar wai ɗaya ga watan januwari wai farkon shekara duk wannan musulmai ne suke allah ya tsare mu laisa zalika laisa da zalika aslun fi dinil islam wannan bai da asali addinin musulunci walam yakul li hadha al miladi dhikrun aslan kuma wannan tarihin haihuwa annabi isa ɗin na ƙarya gaba ɗaya babu ambatan shi ala ahadis salafil madiyina a zamanin magabata na ƙwarai sam ba a ji labarin shi ba zamanin annabi da sahabbai da na bayansu da tabi'ai da makamantansu gaba ɗaya babu labarin wani abu mai kama da kirsimeti a ƙasashen musulmai bal asluhu ma'khudun anin nasara asalin shi an ɗauko shi daga nasara ne wandamma ilaihi sababun tabi'i sannan aka samu wani sababi na ɗabi'a ya ƙaru wa huwa kaunuhu fi shita'i kasancewa yana zuwa kullun ne lokacin hunturu almunasibu li iqabin niran wanda ya dace da lokacin da ake hura wuta ana jin dumi sai a dinga hura wuta ana ainihin wato campfire night da makamantansu ana fire night ana ana ana abun nan babule ana wasa da wuta saboda dama lokacin sanyi ne bisa al'adar mutane suna amfani da hanyar hura wuta don samun ɗumi irin yadda ake jin dumi na al'ada na gargajiya to wannan ya ƙara rawwaja abu wa anwa'in makhsusa min al-at'ima da kuma yin abinci na musamman dan wannan lokacin thumma innan nasara ita sa'annan su kirista taz'umu annahu ba'da al-milad bi ayyamin suna cewa bayan haihuwa wai bayan wannan rana haihuwar da ƴan kwanaki azunnuha ahada ashara yawman cewa bayan kwana goma sha ɗaya ina tsammanin daga 25 25 December ka ƙara kwana goma sha ɗaya ma'ana zai zama kamar cikin farkon Januwari kenan ko kamar ainihin wato nawa kamar biyar ko shida ko hudu ga watan Januwari ummida li Yahya amma da Yahya li Isa alaihi assalam fi ma'il ma'mudiyya akai sanya ainihin wato annabi Yahya ya sa aka yi annabi isa wankan baftisma a ruwan wankan baftisma fahim ya ta'ammaduna fi dalikal waqti a wannan mako na farko na watan januware suna yin wankan baftisma wa yusammunahu suna ce da shi idul ghatas bikin kurme bikin nutso a cikin ruwa za a je a samu wani dan swimming pool ko wani kogi sai fasto din ya zo da wannan ruwa da yake tunanin wai ruwa ne mai tsarki ya yi iya surutun da zai sai ya watsa shi a cikin rafin shi kenan gaba ɗaya mutanen garin sai su dinga biyan kuɗi suna shiga suna wanka dama da abin business a manyan cocina na zamani akan akan yi swimming pool na musamman wanda za a dinga rufe shi ana ana restricting ɗin amfani da shi sai ranar da za a yi wannan biki sai a zo da ruwan daro guda sai a kwara a ciki shi kenan wai an yi diluting kenan kamar yadda ake da an je maka an dawo sai a zo da zanzan kankani haka sai a zuba a bokiti guda a dinga bi anguwa anguwa ana sha a san da haka ake ko kowa dai ya samu ya dan dana ko ya ne dan dandana to haka suke yin wannan sai a dinga biyan kuɗi ana shiga ana kurmi dama duk sanda kaji an alakanta addini da neman kuɗi to akwai matsala Allah ya tsare mu sai yake cewa wa qad sara kaseerun min min juhalin nisa'i da dama daga cikin jahilan mata sun wayi gari yudkhilna auladahunna fil hammami lidhalika alwaqti suna sanya ƴaƴansu jirajirai a cikin rafi ko wurin da ake wanka a cikin kududdufi sai a je yaro karami gashi kar ku kanu manta Disamba lokacin sanyi sai a dauki yaro karami dan wata uku uwar shi saboda hauka da jahilci wai tana so waye wanku daga zinubai ina zinuban ma suke sai a je sai a tsoma yaro kankani dan wata uku wata shida a cikin ruwa mai mugun sanyi yayi tarawa sanyi wani ma haye su ma kaga shi sa yace jahilan iyaye mata Allah ya tsare mu da irin wannan jahilci wa yaz'umu an wa yaz'umna anna hadha yanfa'ul walad suna riya cewa wannan zai wa yaron amfani wa hadha min dinin nasara wannan addinin kirista ne wa huwa min aqbahil munkaratil muharrama na daga cikin munanan abubuwa mafiya muni wanda aka haramta su wa kadhalika a ayadul furs hakanan bukukuwan farisawa mutanen kasashen Iran da ire-iren su mislun nairuz wal mihrajan kaman an nairuz da mihrajan an yi bayanin su a baya nairuz shine bikin ranar sabuwar shekarar su mihrajan kuma shine bikin da suke na al'adun kamar irin abin da ake ce ma festival abin uh, season lokacin bikin tara amfanin gona ko bikin nuna bajintar noma da suke ko bikin nuna al'adun su kalankuwa kalankuwa da ake ko cannibal duk an yi bayanansu a can baya ya gaya mana waɗannan bukukuwa na kafirai ne abin mamaki har yanzu a ƙasar Iran ana yin shi kuma Nairuz a ƙasar Iran har yanzu shine bikin sabuwar shekararsu ya fi duk wani biki a ƙasar Iran muhimmanci don akan yi watanni hudu ana mai shiri tun daga wata hudu kafin lokacin Iraniyawa da gwamnati da ƙungiyoyi da ma'aikatu da ɗaiɗaiwa mutane kowa ke yin shiri yadda kaga musulmi suna shirin tarba azumi haka waɗannan shaidanu suke shirin tarba wannan rana kuma wai gwamnatin musulunci ce wai wa ayadul yahudi aw ghairihim da bukukuwan yahudawa ko wasunsu min anwa'il kuffari na daga cikin nau'o'in kafirai to haka har irin kafirai namu na nan ƙasa Hausa maguzawa wanda suka tuba suka zama musulmai amma kuma suna yin al'adun iyayensu da kakanninsu kafirai duk wannan ma ya shiga awul a'ajim ko sauran gwarawa awul a'arab ko ƙauyawa daga cikin larabawa ko ƙauyawa ma waɗanda ba larabawa ba in kun tuna a baya mana karatu mai tsawo game da cewa daga cikin abin da aka hana shine kuma koyi da 'yan ƙauye kun tuna wannan karatun jama'a koyi da ƙauyawa saboda ƙauyawa mazanna ce ta jahilci mazanna ce ta kafirci kamar da Qur'ani ya faɗa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli cewa ba daidai bane yan birni su kuma suna koyi da yan ƙauye hukumuha kulluha hukuncin waɗannan gaba ɗayan su ala ma zakarnahu min qabl irin abin da aka ambata ne kafin a zo nan cewa haramun ne koyi da kafirai ne ba daidai bane bai kamaci musulmai ba wa kama la nash na tashabbahu bihim fil a'yadi kamar yadda kuma bai halasta mi kama da kafirai a bikin su ba fala yu'anul muslimu al mutashabbihu bihim fi zalika to kar a taimakawa wani musulmi da ke kama da su akan taima akan yaje ya kama da su mu musulmai fil jumla an hana mu sai zama ga wani ɗaya daga cikin mu shi bai hanu ba ko to duk abin da zaka yi wanda zai zama taimakawa ne gare shi kakka mushi zai mana misalai amma alal misali kai ne dan acaba kana tsaye kana aikin ka kai baka hutu ranar kirsimeti ba sai ga wani musulmi ya ci gayu za shi wani bikin kirsimeti a wani hotel ko to haramun ne ka kai shi shine ka in ka taimaka mishi ka zama kai ta'awun kenan alal ismi wal udwan kana saida kyallaye ko riguna haramun ne ka sai wanda ka san zai amfani da ita ne musulmi don zuwa bikin kirsimeti haramun ne kana tela ka dinka mai haramun ne kana tela ka ɗinka wa ɗan shi'a baƙar riga ya tafi ranar ashura da suke bikin baƙin ciki haramun ne jama'a na'am eh zai zai magana anan mutumin da ke tuka mota haya ya dauki arna ya kai su coci ko ko wanda yake da gida ya ba arna haya su dinga coci duk yana nan zai mana duk waɗannan misalan ina fara kwatantawa ne da abin da bai misalta da shi ba ibn taymiya ka tun shi hausa da kake tsammani na'am kana magana ne bari mu bari mu je jama'a zamu ji irin waɗannan misalan sai ce bal yunha an zalika wajibi ne a hana musulmi da ke taimakawa musulmi dan uwan shi mai yin irin abun arna wajibi ne a hana shi wancan musulmin taimaka mishi faman sana'a da'awatan wanda ya tara wani taro wanda ya shirya taro mukhalifa lil'ada taron ya saba wa al'adun taro fi a ayadihim lokacin bukukuwansu ko lam tujab ba za a amsa da'awar ba malam usman kaji malam usman yayi bacci ko wanda ya shirya wani biki na musamman ya kira dina a gidan shi a zo a ci abinci ranar idin kirsimeti dan yana ganin ranar yana hutu ne yana gida ya kira abokan shi yadda yan boko suke a zo a ci abincin rana a ci na dare a yi wane ne ko to bai halasta lam tujab da'awatu bai halasta amsa mashi wannan kiran da yi ba wa man ahada min almuslimina hadiya fi hadhihi alayad duk musulmin da yake bada kyauta dan kirsimeti ko dan maulidi ko da discount ne yake a shagon shi ko ya dinga raba souvenir idan an je siyayya da sunan yau maulidi ko kuma wannan watan maulidi ne to yana sai da kayayyaki sai ya customer shi ragi ko ya ce bari ya dinga ba su wani kyauta promo in ka siya a ƙara ma ko ya ce mukhalifa lil ada wanda ya saba al'adar musulmai fi sa'iril awqati a sauran lokuta ghaira hadha al-eid lokacin da ba wannan bikin ba lam tuqbal hadiyatu ba za a shi kyautar shi ba khususan in kanat al-hadiya mimma yusta'anu biha ala tashabbuh bihim musamman idan na makyautar za ta taimaka wajen kama da su alal misali shine akwai abin da ake cewa black friday a america ta fara yaduwa yanzu a ko'ina ita ce juma'ar da ake yi kafin jajibarin kirsimeti an maida ita juma'a ta musamman ta ranar siyayya za a buɗe kantuna da wuri tun asusubai za a buɗe kantuna ko ba za a rufe ba sai dare yayi ma'aikatu su ba mutane hutu don a je a sayi kirsimeti to wannan ya fara gangarowa ƙasashen mu ana buɗe kasuwanni buɗewa ta musamman idan wannan biki ya kusanto a je a siyo kayayyaki na musamman waɗanda aka san yara da mata da sauran masu baiwa bikin muhimmanci za su bukata kamar yadda idan ka shiga kasuwa ran jajibarin sallah za ka ga abubuwa da yawa waɗanda da babu su alal misali za ka ga ko'ina ana ta yanka kaji ko ko'ina ya zama mayankar kaji mayankar sa ko'ina ya zama ana tallan fifin fifin da hijabai da takalman sallah da masu sai da huluna da abubuwa iri daban-daban an kasa a ko'ina ma'ana ana wata cin kasuwa ta musamman to aka ce gobe kirsimeti ko mako mai zuwa kirsimeti idan ka je birane ka shiga musamman yan manyan kantuna a Abuja da Kano da Fatakwal da makamantansu sai ga an yi discount kuma ana raba mai mata da yara kyaututtuka in yara suka zo sai a ba su kyautar alewa a ba su kyautar hula bindiga ta harbin wasa to har ya zama kuma ana ba su kyautar mutum mutumi na fada Christmas Santa Claus to kaga wannan musamman yanzu shi kai tsaye taimakawa ne wajen yin kama da su ai mun san fada Christmas ko wannan symbolic tsoho da ake yi a America aka fara yin shi Santa Claus din sunan wani shedanin wali ne a cikin addinin shi ne ake cewa yana sa wani jajayen kaya yana da farin gemu haka kuma yana fitowa ya taba yara sadaka da kyauta rana to shi ne yanzu ko ina har makarantu na private school sai a ce yara su kawo kuɗi za, za, za a yi musu fada christmas sai wani shaidani ya shiga cikin irin wannan riga ya tarba musu alewa da sunan fada christmas ne wannan duka maguzanci ne jama'a amma kwatancen da muke a nan shine yara suna zuwa kasuwa in har ka kai yaranka kasuwa ranar da sunan kun je wata siyayya ko tun aka ba su wannan abin karku karba aka ba su wata alewa alewa me wannan a ce a ai promo ne kyaututtuka ne ake rabawa saboda kismet suka ce a mu musulmi ne ba masu to musamman kuma idan irin wannan aljanin ya tsanace da wannan ainihin wato mutum mutumi na fada christmas da makamantansu ko kuma wasu abubuwa da ke kama da waɗannan waɗanda zai zama a zahiri suna bayyana kaiwa matuƙa wajen ƙoƙarin kwaikwayonsu kamar yadda muka sha faɗa jama'a wannan littafi ko tsamagiyar kan hanya ce littafin iktida'u tsamagiya ce ta kan hanya shaɗi yaro shaɗi babba ɗaya da ka kai ga taka tsantsan sai ka ga wani abu da kake yi ashe ba haka ya kamata ka yi shi ba uzurin da muke ba junanmu shine saboda galibi wannan karatun mutane ba su san shi ba irin wannan katu da ibn taymiya suka faɗa a littafan nan mutane ba su saba karanta shi ba ba a saba jin shi ba to wanda ya ji alhaki ne akan shi na farko ya aiwatar da karatun nan sannan in ya samu hali a duk inda yake ya koya mutane irin waɗannan al'adu don asalin mabda'in shine wajibi ne musulmi ya bambanta da kafiri domin kwaikwayo na nuna na ƙasa musulmi kuma yana sama da kafiri ne da kan ya kwaikwayi kafiri ya dawo da kanshi ƙasa ne shine asalin mabda'in kuntuna abin da ya faɗa mana muƙaddima Allah ya samu dace sai ya ce a mukhalifatun a لم تقبل هديته خصوصا إذا كانت هدية مما يستعان بها على تشبه بهم مثل إهداء الشمع كمان أدنغ بمتاني كوتا كندل ونحوه da wani abu makamancin candle kamar shi Santa Claus din fil miladi lokacin Kirsimeti au ihda'il bibi ko a dinga ba mutane kyautar kwai wal laban da kuma kyautar nono madara wal ganam da kyautar awaki fil khamis as-saghir a lokacin wannan wulakantacciyar alhamis jajibarin sallar ainihin good friday allazi fi akhir sawmihi wanda yake karshen azumin su wa kadhalika aidan la yuhda li adam min almuslimina fi hadhihi al-a'yad hadiyya li ajal al-eid haka nan kuma kar a baiwa wani mutum musulmi kyauta a lokacin waɗannan bukukuwa la siyama idza kana mimma yusta'anu bihi ala tashabbuh bihim kama zakarnahu musamman in ya zama za a yi aiki da wannan abu wajen kama da su kamar da muka ambata wala yabi'ul muslimu ma yasta'inu bihil muslimuna kar musulmi ya dinga siyarwa a rumfar shi ta kasuwa ko shagon shi ya dinga saida abinda musulmai suke amfani da shi wajen kama da kafirai fil idi kar musulmi ya saida wani abu da zai ba musulmai dama su kama da kafirai ranar bikin kafirai ma'ana haramun ne ka sai da knockout kenan lokacin kirsimeti haramun ne ka sai da waɗannan hotuna da ake siyarwa da ainihin mutum-mutumi na santa claus fada christmas haramun ne ka sai da irin wannan kendira da cake wanda ake don wannan bikin ma'ana dai haramun ne ka yi stokin shagonka na kasuwa da abubuwan da suke ana siyansu ne don aikama da kafirai sutura ne ko kayan amfani ne ko kayan wasan yara ne ko kayan abinci ne sawa'un bisawa rigiji gabci haga ya kamata wannan karatun a mayan kasuwa shi mu usare ba mu da matsa da wannan karatun nan usare mai suke sayarwa zuma habba nuna raƙumi hunina ragunan layya shi usare suke sayarwa komai na addini ne ba ka bane 'yan kasuwa su suke sayarwa na abubuwan sai kuma littafai duk ina ustaz dan kasuwa ne littafai na eh aka cire shi na na kasuwan samu eh eh eh an karanta wannan din shi ma eh an karanta shi a baya kayan da za su yi amfani da shi su dan bikin yanzu wannan wanda musulmi ma su yi amfani da shi kenan aka aka cire shi ikon Allah to kaji anan nan samaru wannan na'ibin liman yayi karatun na an cire shi wannan na dan raka na can cikin anguwa eh bakin kasuwa ya ba ma littafin ake karantawa ba reference yayi da littafin cewa ibn taymiya ya ce karka sai da abin da kirista za su yi amfani da shi dan bikin su na kirismeti a sanadin wannan samar ta kusa rudewa su ya suka kusa ruda ta eh so yan sannan yan interfet din ina ruwansu su ba an ce su tsaro bane dan sanda yayi karatu ne ko liman ne shi eh shi AC limamin shi eh ya kyale musu masallacin su kawai ya zai ci gaba da addinin shi abin da ya faɗa gaskiya ne
yana kan karatu na hali suna don gaskiya duk da yake wanda yake yin sallah a masallacin shekara na amur na'am ya san cewa a gidan ba da yana da ba shi hali na na'am da daga sama na shi ne ke da kaji a cikin wannan to ya zo ya dage wannan mutuwa ma'ana farko ba ma arnan ne suka nuna damuwar su ba kenan
duk da tafiyar mutanen eh a yan kasuwa ma an so ba a yi yan kasuwa suna ga zai hana su neman kuɗi Aji.
sai da aka ga masu wanda da hankali su wallahi ba sai da wannan katin ba yadda da suke wasu wajen manufar da hankali a kan cewa akwai alaka yawwa tsakanin addinin interfaith kun tuna katin da muka yi jama'a makonnin baya akan addinin interfaith shine a ce a maida addinin Allah da addinin ƙarya su zama addini daya Allah shi kyauta na'am
wanda yake sana'ar dabbobi haka yawanci kusurman sun shi ma kiristoci ne haka kuma hotel
yauwa wanda suke cin nama ya halasta ka siyo wa kiristoci dabbobi ka ba su don su yanka su ci nama ya halasta amma ba na bikin kafirci ba ma'ana karka je kai oda awaki na musamman don kirsimeti wannan ya shiga cikin nan to ai shine amma dai babu kyau saboda kirsimeti to ba kyau shine karatun kai akwai fitina jama'a anko na'am eh shi ma ba kyau jama'a saurara eh eh Hmm. shi ma ba kyau a kasewa da 'yan ɗariƙa kaya bandira da dama da sunan za su yi maulidi za su yi anko su ma babu kyau mutuna wani hadisi da mala albani ya hujja da shi nasiruddin akan kabiya azumin asabar cewa wanda ya haƙura daga ya haƙura ya ba abin da Allah ya haramta mai Allah zai awwada mashi da nahalas wanda zai wadace shi mu dinga tuna wannan mu musulmai ne mu ahlus sunna ne jama'a dan yanzu duk tana mutum da yi to zai asarar ribar da ya kamata ya samu to indai dan Allah ka bari ko Allah zai awwada maka insha Allah Allah zai awwada maka babu kyau ko ba addini bane ko to a bari kawai shi kuma ka bari da sunan kana yin addini ne kai kana yi kana bari ne saboda addini in ta kama ga mutane cewa ni saboda musulmi ne addini na da nake bi bai halasta mun yin wannan ba kamar yadda in ka ki shan giya a wajen wani taro misali aka tambaye ka me zaka ce addini na bai halasta mun ba zaka faɗa da dukkan izza cewa baka shan giya ne saboda kai musulmi ne to haka gashi dai karatun musulmai ma waɗanda za su yi musulunci amma suna kama da kafirai aka ce karka siyan musu abin da zai taya su kama da kafirai to ina kuma ga su kafiran duk waɗannan bayanan zai yi su mana su a waɗannan shafukan da za su biyo baya ɗaya bayan ɗaya insha Allah bar mu bi shi a hankali kafin lokaci ya ƙure mana sai yake cewa li'anna fi zalika i'anatun alal munkar domin a cikin siyarwa da wala yabi'u almuslimu ma yasta'inu bihi almuslimuna ala mushabatin fil aid min at'ami kama abinci wal libasi da sutura wa nahwi zalika da makamancin waɗannan su alewa da kendir da da cake da makamantansu li'anna fi zalika i'anatun alal munkar saboda a cikin haka akwai taya su barna fa amma mubaya'atuhum amma su ka siyar musu ma yasta'inuna hum bihi ala idihim abinda su za su amfana da shi shine ɗayan da kake magana wanda su za su amfana da shi a nasu bikin aw shuhudi a ayadihim ko ka je gun bikin su lishara'i fiha dan ka je ka siyo wani abu a wajen faqad qaddamna annahu mun gabatar da magana a baya game da shi qila lil imami ahmada mun gabatar da cewa an tambayi imamu ahmad hadhihi al a'yad allati takunu indana bisham waɗannan bukukuwan da ake a ƙasar sham mislu tur ya nur kaman bikin tur ya nur mun ji a baya aka ce wani biki ne wadair ayyub da bikin da ake yi a wajen kabarin da suka ce wai kabarin annabi ayyuba ne wa ashbahihi da ire-iren waɗannan yashhaduhu al muslimuna musulmai suna zuwa gun wannan bikin yashhaduna al-aswaqa su je su ci kasuwanni wa yajlibuna fihi al-ganama su je su ainihin siyo awakai wal baqar da shanu wad daqiq da gari wal bur da ainihin wato hatsi wa gairu zalika da makamancin wannan illa annahu innama yakunu fil aswaqi kawai su musulman suna zuwa kasuwannin ne yashtaruna su saya wala yadkhuluna alaihim biya'ahum ba sa shiga cikin coci-cocin wa inna ma yashhaduna al-aswaqa suna zuwa ne kawai su ci kasuwa qala idza lam yadkhulu alaihim bi'ahum inna ma yashhaduna suqa fala ba's idan ka je kasuwar su da suke yi ka je ka siyo wasu abubuwa ka taho da su ba tare da kai musharaka a cikin bikin ba babu laifi wannan shine abin da muka karanta a baya cewa shi kan babu laifi ka je ka siyo saboda suna yin kasuwa ta musamman dan bikin su kuma a wannan kasuwar ta yiwu a samu kayayyaki da sauki sai ka takin advantage ka je ka siyo waɗannan kayan ka kawo musulmai su amfana da su to wannan babu laifi amma kai musu abin da za su amfana da shi don bikin da kuma kai wa musulmi abin da musulmai za su amfana da shi don bikin nan akwai at-ta'awun alal munkar kaga wancan ko babu munkari a cikin shi dan ka je ne ka siyo ka zo kasan musulmai ka siyar musulmai sun karu ko mun gane bambanci jama'a قال أبو الحسن الآمدي fa amma ma yabi'una fil aswaqi abinda kirista suke sayarwa a kasuwannin su fi a ayadihim a lokacin bukukuwan su fala ba'asa bi hudurihi babu laifi ka je kasuwar kirista kai siyayya nassa alaihi ahmadu fi riwayati mihna ibn yahya kenan ko imam ahmad ya bada wannan bayanin a cikin riwayar mihna dan yahya mun karanta wannan a baya in za ku tuna jama'a wa qala imam ahmad yake cewa inna ma yamna'una an yi dukulu alaihim biya'ahu an hana shiga cikin chapel ne wa kana'isihim da coci fa amma ma yuba'u fil aswaq abinda ake sira a kasuwannin arna min al ma'akali na abinci fala babu lafi wa in kasa da ila tawfir zalika ko da mutum yayi nufin ainihin ya cika haka wa tahsinihi ya gyara haka li ajrihim dan dan dan nufin su fa hadha al kalamu muhtamalun wannan zance ne a dunkule li'annahu ajaza shuhudus suqa mutlaqan domin kaga wannan zancen ya halasta maka zuwa kasuwar Kirista wanda suke yin ta dan bikin su na maguzanci da arnanci mutlaqan sake babu kaidi ba'ian shin kaje siyowa ne amin kaje siyarwa ne wa mushtariyan ko kaje sayi a matsayin ka nan mai business ne a kasuwar ko customer ne consumer mustahlik mun gane li'annahu qala saboda ya ce idza lam yadkhulu alaihim kana'isahum matukar baka shiga coci ba wa inna ma yashhaduna suqa kawai ka je kasuwan ne fala ba'asa yace babu laifi wa hadha ya ummul ba'i'a wal mushtariya wannan ya hada mai saye da mai sayarwa la siyama idza kana damiru fi qawlihi musamman idan ya zama lamirin da ke cikin fadin shi da yace yujlibuna za su kwaso a'idan ilal muslimina ya zama wawun din yana komawa kan musulmai ne fa yakunu qad nassa ala jawazi kaunihim jalibina ila suq sai ya zama yana nufin musulmai su kwashi kayan siyarwa su kai kasuwa zai iya ɗaukan kuma musulmai su je kasuwa su siyo kaya su kawo garin musulmai dai yana iya ɗauka shine ma'anan kalamun muhtamilu wa yahtamilu wa huwa aqwa sannan yana ɗaukan ma'ana mai zuwa ita tafi ƙarfi kuma annahu innama rakhasa fi shuhudis suqi faqat imamu ahmad ya bada sassauci ne akan zuwa kasuwar kadai wa rakhasa fi shira'i minhum sannan ya halasta a siyo daga gare su walam yata'arrad al bai'i minhum bai yi magana akan siyar musu ba li'anna sa'ila saboda mai tambayan innama sa'alahu an shuhudis suqi ya tambaye shi ne kadai game da ainihin wato zuwa kasuwan allati yuqimu hal kuffaru kasuwar da arna suke cinta li'idihim dan bukin su wa qala fi akhir mas'alatihi ya faɗa a cikin ƙarshen bayaninsa yashtaruna suna saye wala yadkhuluna alaihim bi'ahum ba sa shiga cikin wuraren ibada wa zalika li anna sa'ila mihna ibn yahya ash-shami wa huwa faqihun alim saboda mai wannan tambayar dalibin imamu ahmad mihna ibn yahya ash-shami malami ne masani wa kana wallahu a'lam kuma ya kasance wallahu a'lam kad sami'a ma ja'a fin nahyi an shuhudi a ayadihim ya riga ya san abin da aka faɗa game da hana zuwa wurin bikinsu fasa'ala ahmada hal shuhudi aswaqihim bi manzilati shuhudi ayadihim tambayar sa ita ce shin ka je guncin kasuwarsu shin wannan ma laifi ne kamar zuwa wajen bikin kafircin sai Ahmad ya ce ba ɗaya ba ne fa ajaba Ahmad bin Ruksa Imam Ahmad ya ba da sassauci fi shuhudi soq game da zuwa kasuwa walam yus'al an bai'il muslimi lahum ba a tambaye shi game da musulmi ya kai kayan siyarwar shi kasuwa ba kasuwar kafirai ya cika mota da awakai bunsurai ya tafi abba ko wari ko fatakwal ko ya siyar a nan zariya ko kano ko bauchi ko a katsina ko makamantansu ko ya cika shagon shi da kendira da hotunan santa claus da riguna irin na zuwa kirsimeti da cross in ka je kudu zaka ga musulmai na tallan cross musulmai na tallan gunki ga sunan a wari a fatakwal a abba a inugu ga sunan birjik 'ya'yan musulmai aikin su kenan sai da sassaƙen cross da sassaƙen abin nan gunki da makamantansu kaga wannan kamar da ya faɗa game da game da abin nan kimar ko kaga wannan hukumu huwa bai hukunci sha bai nake domin wannan abun mazahir ne na kafirci Allah ya tsare mu sai mala yake cewa wa amma innama li zuhuril hukmi indahu bai tambayi Imam Ahmad game da hukuncin siyarwa ba saboda ya san hukuncin wa in wa imma li adami li hajati ilayhi idzaka ko kuma saboda a lokacin ba a bukata haka musulmai ba su da al'adar kai kayan siyarwansu kasuwar kafirai lokacin bukukuwan kafirai wa kalamul amidi aidan muhtamilu lil wajhaini magana amidi ita ma tana daukan waɗannan fuskokin guda biyu lakin al azhara fihi rukhsa fil bai'i aidan sai dai abin da ya fi bayyana game da magana amidi shine halarcin siyarwa gare su har ila yau liqaurihi saboda fadin da yake cewa innama yumna'una an yadkhulu an yadkhulu alaihim bi'ahum wa kana'isihim kadai an hana shiga ainihin wato cikin coci ne da wuraren ainihin bauta nasu wa qauluhu da kuma fadin cewa da in qasada ila tawfir zalika mutun ya nufaci bari ya wadata su da wannan abu ya san za su buƙaci wato bunsura da yawa sai shi kuma ya tara ya kiwon su da yawa ya kai musu ya san za su buƙaci kifi da yawa sai ya tara kifi da yawa a fond ɗin shi ya kiwon su ya kai musu ya san za su buƙaci riguna da yawa iri kaza sai ya kai musu wa tahsinihi da ajarihim kuma ya kyautata kasuwancin don nufin su to wannan dai jama'a kun ji farkon bayanai kenan game da waɗannan masail za mu saurara anan insha Allah saboda ƙwarewar lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa fama ajaba bihi ahmadu min jawazi suqi shuhudi suqi faqan lishira'i minha anan zamu saurara insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah